إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markas ahalin sunna da jama'a wanda ke karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. yau muna talata sha tara ga wata na shawwal hijira shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da tara ga watan biyar dubu biyu da ashirin da uku allah na mafaka bayan tsaye da karatu dalilin azumi yau allah kaddara za mu koma kenan karatun bulogin maramu na alhamdu bin hajar asqalani yau insha Allah za mu darasi na 119 a wannan littafi darasi na 119 insha Allah a kahin nan akwai wani dan uwa mai tambaya shin wata addu'a da ake ma wata addu'a da ake ma jariri lokacin da aka haife shi yan uwa mas'ala ta shahara ta suna kiranta huduba ga yaro da aka haifa gaskiyar magana babu wata huduba ta musamman kan yaro da aka haifa bayan addu'a kuma addu'a da ta shahara cewa za a yi kiran sallah a kunnen dama iqama a kunnen hagu to ruwaya fi ce kan mas'alar akwai ruwaya mai magana wurin yin kiran sallah ga yaro akwai ta kiran sallah da iqama ko zai ba mutum maganin ummu subyan wata aljana ce to duka wannan ruwaya mai magana amma yaro kiran sallah ita kadai hadisin yana da rauni bai inganta ba wadda take magana kiran sallah da iqama da jinjiri ita kuma ruwaya ce hadisi mawdu'i ne kamar salim cikin taqiqi ne ma askan imam nawawi ya kawo bai hukuncin haka cikin taqiqi ne ma tufatul maulud haka albani rahimahullah cikin sila tahiyya din shi duk sun yi wannan bayanai na wannan ruwayoyi ba ɗaya mai inganci wadda za a kawo hujja da ita wajen wannan ababe kiran sallah ko ikama illa kurin da yin addu'a ga jariri da alkhairi ya tabbata nasarar kama addu'a yin addu'a ta alkhairi ba keɓance ba illa addu'a ta yau da kullum wadda ita kuma wannan ta yau da kullum ce addu'a ta wadda na ibrahim alaihi salam yake ma yanshi annabi Isma'il da Ishaq kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana ma Hassan da Husainin addu'a ita kuma ta yau da kullun ce kariya wata ke ba yaro kariya ta mutum da aljanni da duk wani mugu ne ta u'iduka bi kalimatin lahi tamat min kulli shaytanin wahama wa min kulli 'ainin lama wannan ita kuma ta yau da kullun ce mun ce shi namiji ne bambancin kurin farkon ne bambanci namiji u'iduka mace u'iduki yara da yawa ne ka tara a gaban ka za ka musu u'idukum in yara bin u'idukuma wannan shine amma sauran duk ɗaya ne u'iduka bi kalimatin lahi tammati min kulli shaytanin wa hama wa min kulli ainin lama amma wajen kace hama da lama a hama ma ajma kuma tan ita ma lama wanda irin rubutun turanci ne a ji ashi a lafiya ashi a ƙarshe masu ha a jiha da ɗarin ya ƙarshe kuma za a za waka a tarwaƙi a kaba ce waƙi a ba wannan shi ne wannan ita kuma addu'a ce ta yau da kullum wanda ake ma yaro allah kare shi kenan a takaice za ka yi addu'a ta alkhairi kurin ga ɗanka da allah ya baka ba tare da kimance ba addu'a kaza allah sa ne kaza ne za a wannan alkhairi kuma ganin addu'a ma'aikwa karɓaɓɓa ce da ɗinsu kuma kissar wannan kadai za shi mu zama muhimmancin addu'a ga ma'aiwa kissar hanna za mu ci uwan maryam alayhi salam wanda ka gani addu'a da ta matsayarta wanda cikin da Allah ya bata ta yi tsammanin ma namiji ne da zama can amma ta karɓa da hannu biyu ta yi addu'a kuma Allah ya karɓa addu'a ta har cewa wannan addu'a ce da neman tsarin Allah ya kare mata wannan iyata da zuriyarta wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa babu wani jariri da aka haifa shi ɗan bai soke shi ba sai maryam da ɗan ta isa da sa ya so ya kari da sa hijabi kakin wannan kaɗai da shi kenan kurin dai addu'a kuwa ya yi kurin amma da ya addu'a ta alkhairi ba tare da keɓance addu'a kaza wannan shi ne abin da yake da tambaya sai mas'ala ta karatunmu na ƙarshe hadisinmu na ƙarshe na babu tsere ko musabaka sai cikin abu guda uku na magana ta doki ko raƙumi ko na koyon hali wanda shi ne abin da ya tabbata ƙarƙashin wannan to mini bayanai dai a wancan darasi na za mu yi da wannan hadisai na wannan babi ne so sai mu yi da sauran bayanan sai mu shiga sabon babi nan bayan wata ruwaya da ina ga ita ce ta ta karshe ta abu hurera na la sabaka illa fi khurfin aw nasal aw hafin babu tsirere khurfi ma'ana na rakun nasal na kibiya haka na hafin na kamar doki kenan ya ko nan wannan nasi ya zo kaɗai ne gina aka ba da dama yin tsirere ko gasa a kansu to wannan ruwa ta abu huraira sai na yace wa anhu kenan wata ruwaya daga abu huraira radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala man adkhala farsan bayna farsayn wa huwa la ya'man an yusbaq fala ba'as bihi fa in amina fa huwa qimar rawahu ahmad wa abu dawud wa sanaduhu da'if abin da yake ruwaya cewa kamar da aka ambata na sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sa dokin shi tsakanin mahaya guda biyu shi ya zo ya shiga kuma amma iya tsammanin su ci shi ko ci su a wurin tseraran wannan babu laifi ya ce amma fa in amina in ya amince zai ci su ya shiga tsakanin suna ya zo shiga don ya cinye wannan mudu ce sunan ruwaye ba na zama kawo kanta na hukunci ganin hadisin bai inganta ba almuhim wannan kamar da ya karanci wannan littafin na sharhin buluga mara taujil akam zai maganin malamai akan mas'alar tsere ko gasa kamar ya kawo raba ta da ciki da uku hanya mai sauki akwai tsereren da ya halitta na bai halitta ba a yi ta da kudi ko ba kudi kuma akwai da halitta a yi ta da kudi akwai wadda kuma cewa in ba kudi ta halitta inda kudi ba ta halitta ba a takaice dai akwai tsere irin wani kutubo wani bokus wani kokowa wani babu wani nasi da ya zo na yin tsere ko gasa a kansu wani kutubo ko wani mota wannan babu wani abu da ya zo a kansu to shi ne ake ga irin wanda babu wani abu da kansu in aka yi su ba da kuɗi ba kuna a zaman gasa ba kuɗi aka gaba kare su idan ka kuɗi babu laifi amma irin na modi na kwas ko na dara za a ce na lido na na dam wannan su wannan ko da kuma kuma da halitta wanda zai da magana wanda wannan guda uku da aka halitta in dai a ciki akwai garar na wata abu na jihadi kaga akwai magana koyon halin ne na antarama ce da doki za mu ce ta abin yaƙi wanda dai akwai abu na jihadi fi sabilillah to wannan an ba da dama a yi wannan gasa ko da kudi aka sa gana kenan ko da kudi aka sa in dai wacce mun fa abu a ciki wannan shine bayanin da ya gabata kan wannan masala sai wa an uqbata bin amir radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa ala al-minbar yaqra wa'iddu lahum mastada'atun min quwwatin wa min ribat al-khayr sai bayan karanta wani aya ta ce ala innal quwwata ar-ramal ala innal quwwata ar-ramal ala innal quwwata ar-ramal wannan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ke umurtan masu imani na wa'idu lahum musta'adun quwwatan murbat al-khaliq wa tattali ga kahurai yake ne lahu duk baki iyawanku da yake quwwatul khair na ƙarhin kayan ƙarfi yaƙi na dawakai wani rubata da dawakai na kai hari to su bude biya dole a duwa kuma zuwa ƙarshe ne na magana don ku ba da tsoro ga bakan yaƙi a bakan gabanku makiyanku makiyan allah wannan me a nautar da sarki bayani da aka ce min kowacin mustata'atu min kowacin nan annabi ya ambaci ya ce wannan alkuwa da aka ce a tattala ce kayan halin kayan halin a wancan zamani kayan halin kibiya ce da mashi to kenan shi na kace a yanzu kenan duk wani makami na halbi misil ne tun daga tun daga misil ne duk wani abu na halbi jirgin yaki ne kenan musulmi Allah ba mu umarni na tattalar su don kare abokan gaba ko don kare addinin Allah wannan iya rayuwa ga duk wata daula ta al'umma musulmi haƙƙi ne su yi tattalin kayan yaƙi wanda wannan shi ne abin da yake wajibi amma yau ya zamanto ta musulmi da yawa sun ajiye wani umarni na Allah kurin sun zamanto yan bi yan sai su ba su da nasu ya abin da aka tsara aka saida musu ta wannan kuma ce babu wani alama ta cin nasara wanda makiyanka zai sai maka makamin kirki kaga baiwa ya za a baka makamin gini kuma ka yaƙe kuna yaƙi da kai wannan shi ne sa lokacin da ina ga matar muhammad shugaban indonesia wanda ya yi na malaysia ya zo ƙarshen don da kan shefar aiki kuma an tabbatar mishi shi da iya daga cikin shugabannin duniya a wannan karnin wanda suka ƙasar suna cikin ƙasashe na ƙasa a hawan shi ya kai su mata mata ƙololuwa kuma ya kai da kanshi ya bar aikin wannan to cikin nasiha da dan yayi magana kusan ya bar aiki a majalisar ɗinkin duniya ne ya wurta a wani taro ya kawo maganganu ga iya kiran daulolin ƙasashen musulmi na rafiƙa na osai cidoli ya ce mun ba umarnin allah kuma mu muke da matsala an waye gari ya ce kartushi ba kwayi kartushi sai kun saya a wajen abu balle magana motsa ko jirgin yaƙi ce ga makiyanmu muna kallon su yan kaɗan ne yan miliyoyin kaɗan suke lokacin kwanin yahudawa duk wani makami su su iya shi kuma sun mallaka kuna kallo yawan miliyoyin mutane a duma duniya musulmi kuma ce komi mun mallaka na wannan kayan arziki na tiran da dukiya ne duk mun mallaka amma muna kallo kurin sakaki yi abin duniya abin da bai amfani bai mana amfani komi an ba shi bambanci ya ce wallahi ba yadda za a yi ha abada ku ci nasara matuƙa mu yi kayan yaƙi ba ya ce komi muna iya yi tun daga kartushi har mota a jiki muna iya yi amma kurin ce kurin an zamanto rikiya ga su ce yan kaɗan ya kwaya bayan kai gudawa wanda dai ya bayani mai zaki kuma da jan hankalin musulmi na dan shi ya gwada ya yi bakin kwaris ko wasu abin da ya kasa shi irin abin da ya gina ya kera yau kan wani a ce yan malaysia kaga malaysia malaysia ko wasa irin da aka ci gaba da kasa shi ta yi to wannan abun ya yi shi a yi aka mai ta rashen turai rashen duniya su aka mai ta a yi ya kawo kaza ya kyamar yahudawa ya san tare a hankali aka ce dole sai ya janye wannan magana ne dole ya janye wannan zukin da ya janye ya ce wallahi ba zai bar mulki ya san za su mai maki ta tsarin kasashe problem ya ce da a sa da ya janye magana gwanda zai bar kasai ya samu da matsala kusa zan ce mata wata aiki wanda ga bada amma ce wannan magana gaskiya magana ce ba mai sa janye ta gaskiya magana kenan kuma Allah bane janye ta amma zan bar kasar kan da dan kwakwa kasar makirci akan cewa na ce kaza kaza yace mulkin na bari haka yi wannan yau shine gaskiyar magana umarnin Allah ne wanda ma zuwa misali duk da lalacewa da lalacewa aqida ta Iran aka ba duniya misali na iya yin sun yi kuma yau ana kallo su da kasashe wanda suke kera makamai Iran ta yi jirgi tun daga magana bin daga kallo ba za mu magana kartushi magana bin daga hajji kiti na zama yake musulmi me zan fito musu iyawa dan arziki ne da yawa sun yi da musulmi masu ƙarfi komai sun yi ta amma sai suke su ban za ne ka saya wani bin maka makamun da za ka iya abin kirki ya za a fi kirki maka makamun kirki suna iya sai amma kerawa ce har kuma gano ba komai musu mallaka kaga ma iran ta kusanta ma ana iya yi don ta yi hannun noki ne da ake koyon ta yi tana hanya ne ai ga pakistan a musulmi ne suna hannun makamun musulunci nukiliyan pakistan hannun nukiliyan suna da shi su zurga sun sun riga sun samu ne ba a yi hana su sun mallaka abu kenan ba abu da ba mu yawa amma kullum ku yan saye ne sai da kun a ji labarin da kuma ke wannan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya ja hankalin musulmi wannan umarni da Allah ya mana na tattalin kuwa kuma ce ba ta mustata'atu kaga nan baki iyawa ku kenan kurin baki kurin ku tai duk abin da zamu ka kayan halin ku ne ma haka Allah ce a can makamai ne kuma a ce mai wata umar ba ta hali da doku da wakai na kai hali kenan har motoci ne za a ce sharka kuma ce sharkin ce duk a tattala wannan shine magana sai sabon kitab kenan kitabul at'ima kitab wanda yake magana ta cewa a tsa'ima iya ɗaukan duk abin da yake ci shi na tsa'ima abin da za a ci ko a sha iya ɗaukan ci iya ɗaukan shi ta kai kitab a tsa'ima zan magana ta cin da sha gaba daya ta na hujja a larabci a ta'am iya ɗaukan sharab iya ɗaukan lakan makon ana kan hujja da fadar Allah subhanahu wa ta'ala akan isa ta wani annabi na banu isra'il wanda na wanda ya tafi da dauda da jalut wanda ya kace na lam turkum binar faman shariba minhu fa innahu minni wa man lam ta'amu fa laysa minni kaga ka kina wannan kaga ya ya aiki da an farko aka ce faman Allah ya ce faman shariba wanda ya sha fa laysa minni man lam ta'amu fa innahu minni kaga kaya ka an ga magana magana shar duk ɗaya ne kenan at'ima abinci ne ko abin sha ne iya ɗaukan mana at'ima nan ke zai maka bayanin abin da yake ci ko sha lamuwa mas'ala ta ci ko sha abu ne sananne baiwa ko rahama ta Allah subhanahu wata'ala ga bayi kullum abin da yake haram shine kaɗan duk abu da shi mu'amala ci ko sha ko mu'amala haram kin ji a jaro maka haram kenan duk abin da yake ba wannan ba yanzu abin da aka yi maka ba a jaro maka abin da yake halaka ne kora shinkawa hatsi dawa ya ce amma Allah sai an bato maka kowa sunna ta bato maka ga abin da yake haramu kenan wannan ba wannan ba halaka ne an kadi ba in magana kayan in magana abinci ne in magana armi ne mata ya ga mata wanda suke haramu ke duk wani ba wannan ba wanda kuma kuma wara zalimin ko dole ba wani ba kenan alakin wannan iya daga cikin ni'ima ta Allah ga bayi haram ita ce kadan halak tana da yawa a ƙarƙashin wannan aka ce a cikin asali fi mu'amalat komai halaka ne sai abin da shari'a ta haramta a koma mene a abinci a abin sha a rami duka wani ne halaka ne wanda ke haram wani sha ce kaza ban da shi amma asali komai halaka ne malaka asali fil ibadat tahrim ita kuma ibada asalin komai haram ne da yayi abin da aka ce ita ibada dan ba dama a yi baka iya yi sai abin da aka ji kenan wanda aka asalin komin haramta ba kai baka yi da kanka asalin ibada ta asalin ta ba a yin ta haka ba a yi wace ce ake sai da uzuri ta ya keɓance kaza da kaza kaza amma baka yi abin da ga dama amma wani ka ci abin da ga abin da ga dama banda wa'annan kuran amma ibada a baka yi abin da ga dama sai abin da aka ci kai sai kenan wannan shine asalin wannan kitabukin zamu ji bayani da zai kawo na abinda aka halatta aka aka haramta mana shine zai jiyo sai wara da an abi hurairah radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam qal kullu dinam min as-siba'i fa aqulu haram duk abinda yake da haƙoƙin hira farauta ma'ana na kwata na kwan ko na gari ba iya tsini bayan haƙora a na gaba guda hudu na riginin su haka tsini gare shi da na kowa haƙorin ka an kai biyar biyar na gaba na ke na nakin za ka tsini gare su to su wancan nasi ba ina gaba ne ba daman kamar muna magana ga wani kamar makami ne tsini tsawon gare shi ya yi naka to makawar dabbobi masu irin wannan haƙori na warauta dukan maita maka minan sibai a masu irin wannan haƙori amma cikin dabbobi masu warauta siba dabba wani zaki damusa wani dila tsaki duka masu warauta ake yi sai wata dabba mai irin shiga ce shi ma shi ne a akwai dabbobi masu yawan amma busu cikin su ba busu warauta nana ne masu warauta da wani haƙar kuma suna warauta abu biyu ne siffa biyu ce akwai na haƙorin wannan kuma kuma suna warauta suna warauto abu wannan duk da wannan magana samu cikin magabata ganin nasin ƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala cikin al'amu ne wanda wani ya kawo irin maganin ya za a ce ga bayan nasu annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ga wasu kullu a ce shi ma uhi ilai muharram ala kan da amu ina ya kulma takan awda man masu wani awda min tanzil bin rujus ko Allah ce wannan wannan magana akan ko ita da kuma wannan magana da Allah ta ausa da da gidan Allah Allah ya jiro ya ce annabi ga musu kul la ajin fi ma uhi ilai muharram ni a cikin abin da aka mini na wa'i bin samu wani abu wanda yake haramu ne alaƙa'in ya damu a kan abincin da ake ci a ce haramun ne ga sukurin ila an yi kuna mai tattal audaman masa fuhan ala aulalin shirri fa'ilin wujis kurin abin da yake haramu ne da zan musu ne ko jini wanda yake zuba mai zubowa ko alhanzir wannan najasa ne a fuskar da zai labi ko kuwa abin da aka yanka suna wani allah wannan kaɗai su ne kaɗai samu zai ce to ya za a yi kuce ga wani haramu a nasin sunna duk da wannan al'amu ne a can a ma'ida Allah ya ambaci kuma cewa ko da mutum da gwamnati wa dam wala musulmi da ku wala musulmi da ku kuma an da garin labi ko wal munakhalatu wal muqaddar da kuma mutarabbiya wal bi'a kuma akala sabu illa ma zakaitu can Allah ya ambaci kuma da gwamnati wa dam wala musulmi an haramta muku al maitatu wa dam wala musulmi da musulmi da jini da lamu sanzir kuma an da garin labi ko da abin da aka kama sunan wani Allah والمنخنقة والمقوذة والمتلة والنزيهة وما كان السبب تدبع المنخنقة دبع دا إكية تشاكي شيء المنخنقة والمقوذة لو تأكد بكرة سندا كودا موتا أكيدا تشا والمتردية لو تحضر بسامة كون موتا كون أتحضر قصة تشا والنزيهة لو تأكد سوكيتا دا هو مساجي وما كان السبب دا أبون دا وانا أبون فربتا يفوز كا to amma dallata illa ma zakaitu to wannan da aka jero su ana ce sai abin da ake idan ka yanka an fike ta da mota an soke ta bata mata ba sai ka same ta da rai aka yanka jini ya zubo za ce wannan ta ce suna munkatsi ne kan abun wannan suna munkatsi ne dan kuma suna ta tabbata haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ina kiwo sai bukhari ne ina kiwo sai wata dabba ta tawado kayan ta mutu babu wuƙar yanka sai na samu dutse jikin yi na yanka ta sai yake ce mata kullum ma zikir kullum ma zikir kullum ma ana hadda mu zikir sun lafa kullum duk abinda aka aka ambaci sunan Allah ya zubu ya zubu da jini ke to kurma ce da dalilai da dama ne rai da mutake wannan abun to an kadi ba ma ita wannan ta ma'ida da watan kiwo kusan ɗaya ne wannan kada wani ɗaukar kiri ta mamaita ce ba na wasa ba ita mamaita ce musu ce kurin wanda aka shaidan ko aka soke wata wani mutum tana tare da musu mai da ta ne ko ba na kuma ta kama akwai zaman masu fam lafi ne mana damar masu fuwa jini kenan akwai jini wanda ake magana wanda allah ya haramta sai ta yi damar masu wata ma'ana jini mai kaɗauwa daga cikin ai akan samu kana da wani maka jini a sama da ya harama nama da jini ko wannan jinin haramu ne wani bacin haramu da yawa ya aka yafi wasu kai ranka ɗauka ma ya kawai jini ya zubo to wannan jinin ba haramu ba ne ba jini ne amma ba haramu ba ne ba don ba don ba don ba jini mai kaɗauwa ba don haka sabbai suka ana dawa tukunya kaga jini iya ko yanzu ana dawa nama kaga jini iya yawo zanen jini a sama sama tukunya to wannan jini na tsakanin nama da nama bai cikin wanda aka haramta ko kaga jini na cikin nama da nama wannan ba haram bane ba Allah ta zama masa fuhan jini mai kadawa mai zubarwa daga cikin shi aikin haram almuhimmi dai wannan ayoyi ne na Qur'ani to sunna annabi sallama shi ke kana yake bayani to wasu bayanai sun zo a annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wasu ababe da musulunci ya kawo kitabu sunna amma da ijma'i ko ba magana maskiya ce ma kenan sunna ta tabbatar mana da waɗannan dabbobi da wasu annabi ya ware wasu dabbobi kuma ya ce haramun karara wurin da zama haramta su akan wannan nasu da suna da tabbata kaga wannan ruwa ya ce imam muslim ya rubuta ta cewa dukkan abin da yake da hira na abu mai farauta kurin haramun da kurin kenan ba za mu ci shi ba kurin annabi ya wasu da salama sai a wannan ruwaya na gani وأخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ نهى وزاد كل ذي مخلب wannan muna ta yana garin ku shi ne ku kenan a koruwa ya cikin sai musulun da ya ku abu warera da ibn abbas da ya kawo na kudu zinarin sabai a can zagar haramu ya kawo a can ya kara wata ruwaya ta ibn abbas kudu zinarin sabai muna ta yi da shi ma da dukkan dabba mai warauta mai hira da haƙorin warauta haramu ne haka dukkan jifi talabar tsuntsu wanda yake da ƙwarda ta warauta na tsirin shahu meki su haƙorin wannan hurtar da bane dama ka yake kamar ƙwarda ne haka a san su dama masu warauta ke yi ta dukkan tsuntsu mai hurtar warauta shahu ne meki ne da duk wannan dai masu abin warauta tsuntsaye wanda ake warauta da su su ma akalu haram cin shi haramu ne ba a cin meki ba a cin shawo duk ba a cin su su ma annabi ya haramta su wa an jabir radiyallahu anhu qal naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm khaybar an luhum min humr al ahliya wa adna fi luhum al khayr muttafaq alayhi وفي لفظ للبخاري ورخص في الخير ممكن وأدنى أنت ورخص جابر بن عبد الله رجب اللابان سوى مزانا صلى الله عليه وسلم يا هانا آيات خيبر يا هانا أشتي نهم الحمر الأهلية نام الجوكنا جدا سن جكين داجي هلكنا جكين داجي ميزاني زبر كم wannan mizani da wannan gado shi wani jaki na ma shi halaka ne jakin da aka haramta na gida shi ne haram annabi to a yakin khaybar ya haramta jaki kuma wa azina fi rukum na khayr ya ba da uzuri cin nama na dawakai a wani lafazi ya sa ya yi rangon a cikin dawakai to wannan mas'ala abin da ya kawo na salama ya zo kusan kan a samu matsala ta yin waka ya samu zubi ya zo an tukwane ga na jakuna ga na dawakai sai sa duk tukunyar da aka sa jaki aka kiye ta amma ya bari aka ci naman doki aka ce nan masu kata wuri a ai ta fitar da yaran gwamnati na haramu ne to in haramu ne ai a lokacin haramu an musu ya halatta a ci me yasa za a ke nan a bar na ra na tsaluki wannan shine magana sai a mas'ala ta biyu akwai hadisi muslim da ummu asma bin abu take cewa na hana fasal al'adar sallallahu alaihi wasallam madina mun yanka doki manzala yana raye a madina iya raye mun yanka shi a madina da haka aka ce maganar doki ba wani maganar nasi karara da ya ce haramu ne me mas'ala malikiya shi ma malik ba ta haramu ta maka ruhi shi ma malik da haramu mutane suna gama ma malik bai haramta doki malik kuma ya dogara da da Allah subhanahu wataala alkhal wal bagal wal hamd tilkaba wa zina alkhal wal bagal wal hamd tilkaba zina da doki da yakun da jaki dan ku haƙu ado alkhal wal bagal wal hamd da doki da alfadari da jaki Allah ta dan ku haƙu ado ba ce ba ku kinnanci wata anan da Allah ya haramta ba wannan wani amfanin sa ne Allah kullum ya ambata sai ya kawo hujja da wata ruwaya wata kitar manzara ya hana ya hana lumul khayl wal bigal wal hamir wa kullu zinabin wannan ruwaya a bangaren isnadi ba ta da inganci a wajen malaman hadisi wanda ta kawo waɗannan maganar doki to ga ruwaya ingantatta ba ɗaya ba biyu ba wanda ta tabbatar da da ba za a haramta shi biya ba inda ce annabi haramta bin da ya tabbata kuma wannan nasin qur'ani da ya kawo an wata baiwa ni'ima ta Allah da ya muku na jaki da albadan ku hako yado a ba ta karku ci ba nan ba da haka dai shi da daga muhimmiyar jamhurin malamai gabata na salaf kan halitta cin doki ana ci annabi yana raye a madina ma ana ci kuma ba ce annabi ce ba haramun na ka kawai mu a nan kuma muna da wadatar nama ne kuran muna da nama ne inda ba nama kuma bayan ba nama mun tashi a kyamar shi akan haramcin shi nan an kai yasa wuce na ta wuce kan laraba su a can doki nama ne a can wata rana mun je wata wata a madina an da wani ka'ima ta abincin da yake da shi sai wani iya dibawa sai kan watan doki mana doki da ce doki doki da ce doki gudun mutum doki ya ce doki ana hau namun abincin da ke sauran ga maka akwai namun doki a wasu kuma mata mu ce cikin garin mutum su a can ce kai na nan ba mutum doki da a can da jama'a a tsoron doki abinci ne mu tsarama kai tsada ka ga doki yan shi da muna nan muna nan a rani doki tsada da bai ciwa ne ko an tsada gashi ko ne da ka ci kun dangace halaka ne amma bai ciwa a dai shi tsada ci ga shanu ga komi ga raguna ga kudin ne amma kai da gima da kun zai a ci halaka ne kuran amma ba na abu da zai daɗin tsayuwa kuma iya wannan sai shi daɗi ma Allah shi dai babu haramci daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya haramta shi kuma wannan nasi ne wanda shi ma kenan malamin za ka iya kan haka cewa kenan ya tabbatar maka annabi ya bada dama a ci na kan shi azu hamdu bin hadin kenan akan wannan fikiri yake shi za ya ka maka abin da aka hana na jakin gida amma an ba da uzumi a ci namun doki haka mai bulogun maram hafiz bin hadin haka shi ma hukunta haka kan haka ya babu shi سي وعن ابن أبي عوف رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجرات نما كان مراج ابن أبي عوف يتمين يأكي ترى أن صلى الله عليه وسلم وجن يأكي بقوي أكيدش كوني أنا سامو مري أنا شم مري أنا شم مرا يعني أكاو كان حلو شم مرا na mai mas'ala akwai ruwaya wadda ta tabbata na kwana ma cikin hanyoyin sadarwa suna ta yawon ita da ta kama mutum shubaha cewa na sallar salama ya ce la ta katulu jara da kan jini min junudillah ko ko shi fara don wara tana da cikin rundunonin Allah to kuma to ya za a ce annabi ya ce ka aka ce fara shi ne ya za a ce fara to wannan ruwaya an ka koma ina ga namun munawi haka albani na maula ya karuwa cikin sila sahiya da ya kawo ƙairin cewa illa da akal aula na fi kenan kashewa ce haka kurin aka hana amma in zan ka ci ne ku don amfani halitta saɓanin kwaɗo sabanin kashe kwado ko da magani ne da hana kwado shi ko da magani amma ta wannan saboda wannan ruwa shi tabbata annabi ana tare da shi kuma ana cin fara an ta ta iyalan shi gidan shi ana bude ta nan ne su a lokacin nan kuma can ruwa ya karanta cikin babu na magana ya can cikin a a mutum wannan kuma ai wannan kuma ai akwai cutarwa ma kuma nan da ruwa kan kuma kuma da kashe muku abincin ku ana ma kaga an akwai nan ma shi sai ya kawo idan kare dafa darar kinka yace da aka aure dafa darar ibani ya kawo magana ana halitta kashe ta dan a ci ko dan kare bannarta ta zo ta mamu ga ce a kai kai kai wata hadisi annabi da ka kashe fara rundunar Allah ta koyi ta cikin gobe kai kaga sai ya samu matsala da kai ka ce a wani tushe gudun gani Allah ce annabi ta ka taba ta to mun kuma magana kisa na kurin ta'awa haka na ba na ba na ba na ba dan a ci ba kuma ba dan kare ballata ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a takaice kuma wannan ruwaya tana tabbatar maka da bukhari ya kawo muslim ya kawo ana cin farar tare manzo Allah yana nan da shi ake tafiyar kuma sai yake bakwai bakwai ake da shi bakwai ake yana tabbatar ma kurin magana ci kurin ya tabbata ba wani matsala ci hara can mun karanta a baya na annabi ya ce abin da tabbata lana mai tattano da mana ko annabi ya ce an harta mana mai tattano da mana ya ce fa man fa man mai tattano albutu da darat amma ya ce wa wa ma da mana falkawar wata wata haliko annabi ya ce an harta mana muslim haka annabi ya ce an halitta mana kaga mai ce karra an halitta mana muslim kirim ciki ya ce albutu da darat da kihi da fara kakara na bai wani abin da su da karar duka sun zo ke wannan na kasar da rai da mumma da ba kenan me yake ni yadda za ka iske kihi a cikin ruwa ko ya mutu an baka dama ka ci ba sai ka yanka ba yi musulmin nama ita ma haram musulmin nama ce za ka iya cinta ko musulci dole na sau nan ci an halitta wa mutane da zai musulmi a cikin wani shi na jamhur nan matsala za a samu masu aiki da maza ba kuma mutanen yanzu akwai da makarantun masu shashe bu maliki ne to kai cin hara da a wajen wajen ma malik ba ba cin hara yin ka wata ta kan kashe ta ko ka sa a ruwan zai da niyya kai ka ci amma kullum ka samu hara a mace a wajen maliki ya bai ci ka ga dan wajen maliki zai ta hara da makara a ce wajen hara a da hara da da ba ka so hara so haka ne a wajen malikiya duk da jin malikiya zai a malikiya kullum ba a cin hara in ba kai ba kashe ta kanka kasi hara ta mutu kan bukaci ba to amma ga muna sauki na nabi ya ce kurin ita ko da musulmi da ki ne aka zai aka cika ta mutu aka kwaso kullum za ka ci annabi ce an ta wani musulmi biyu kenan kaga wani nasoshi sun tabbata na halitta ci kuma ana ci a gaban shi ɗaya nan na kenan magana kawai ka wacce ruwa da wani aka wani ruwaye akan ce malam gashi kuma ga ruwaya an ce an ce wara kuma ga annabi ya ce ka gashi da maka ba daya na ce mashi a wannan ma'ana daban kuma a aikace ga shi kuma ga tafsirin wanda kamar imamu na ga karbani imamu na cikin shirin da ya ba jami'ar sagir da sun yi tattauna magana abin da ake yi ya kashewa ba da ne ci ba ba don kare cutar wata ba kenan ka ci ko don a kashe ta tana ɓanna wannan ba laifi ba ne ba wallawa yanzu dai nan na ibn abi aufa ya tabbatar mana da cewa annabi sallallahu alaihi an ci wara a gaban shi kuma ya yi baku a kai shi kuma ko da ana samu ana cin wara wa an anas radiyallahu anhu fi qissat al-arnab qala فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله nan dogon hadisi ne a takaice abin da yake cikin hadisin an warauto zomo kuma aka yanka wannan zuru aka aika wa manzala cinya kuma ka kabilar wuya mai cinya an gyara shi ma ya masa to nan akwai ta ruwa fa akala ha to nan rawi ki iya shakka kalma fa akala ha ya ce amma warakai ni shakka akan cinya biyu ce ko magana cito amma dai wannan maganar kabila babu shakka kan tabbatar shi ya amsa ya amsa kaga inda haramu ne zai ce kuma ku zubda ana sai su ci to shi kace ya amsa ko ya ci ko bai ci ba zai kenan ya tabbatar da haliccin shi magana ki wannan kare ta za hujja karɓa da yi a gyare an dawa kaga ibnu haram zai ce wancan ka a ci a zubda to shi ma ya karɓa ko ya ci ko bai ci ba zai tabbatar da kenan haliccin zomo zomo halaka ne akwai kahira ai zomo iya wane ne ko haila ko mene ne ya zuba jini duk dabbar da haila dole hira ce kwarar ko ma mai ki zuba dawa kwarar annabi ta ci shi kuma ya an ba shi kuma ya amsa takwas ke duk wannan ya tabbatar ma yanzu anan abin da yake kenan kakka ɗauki shubaha akan haramta zo halaka da ya kama magana dan ai muna cikin magana ta abin da ba haka da mun yake kan ababan dan akwai masu dokan halaka ne idan ka ɗoke ka sashi la haram idan ka dama kuma haram halaka ne zuwa wa ali bin abbas radiyallahu anhu ma qala naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatl arba'in min ad-dawab an-namlat wan-nahalat wal-hudhud was-salat rawahu ahmad wa abu dawud wa sahih ibn hibban nawar ta tabbata abinda yake ruwa da bin abbas ke bada labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kashe dabbobi guda hudu annamala annabi ya hana kashe tururuwa ba kashe tururuwa kuma ka san ka ta gaban na kuma gida ta ta tame gacin gida wannan shi ne gaskiya ka tana a zuwa gaskiya mutum kone neman magani daban abin da fata so ta kawai lahiya kai nemi abin za ta kaura shi ne ya yi lahiya gare ka ta zuba mata garin ayya ko wani bozis ka kashe gaskiya tana da wahala kuma ya ka dage kwarai ta mamaye maka gida wanda hala ya hana a kashe haka kwanon a kashe kudin zuma wajen amfani wani hudu-hudu ya hana a kashe hudu-hudu kuma a tsoron da ne gaskiya a hausa sun tsunin da yanga a wajen shi katon kai gare shi katon baki yana da kama sassan shi kowa ko suka sanar shi a hausa a arzu da alaƙa ma ƙarƙarin kai da arzu da alaƙa da wace bayan ruwa da ba wasu tsaye wada shi ne gaskiya an ce tsuntsu ne mai ƙatar kai da ƙatar baki a baki man ka tutu shi ne huda-huda ka tutu shi ne huda-huda an ce asurar da muke nema asurar ba huda-huda ba asurar malam ka tutu shi ne huda-huda to nan me yasa ya kawo wannan dabbobi a cikin magana a taima kuma ga nan a nan abin da malamai suke kan shi waɗannan duk dabbar da aka hana kenan aka aka ce aka hana a kashi kenan baka ci gaba me yake ta kai ma'ana kenan baka baka kenan baka hana ana kashi ta balle ka ci kashi ka ci baka yankawa kuma hudar ka ci baka baka ci baka turuwa baka ci ta ba nan kenan baka ci gaba shi zaka mana su annan kuma wa an min abi ammar urtu li jabir radiyallahu anhu adaba usayd li qala na'am قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ابن ابي عمر كان اسمه جابر بن عبد الله واذا عذب حسين اتا كوره ita ma ana haroto ta ya ce kware ya ce mu za da hudu su kware annabi hudu ta gana ce na wuce da ce maka na kenan kura ba ta cikin zina tana na bu a koyon wannan amma ce ba zai wancan ba ne tana ta daban da nasu amma wani a cikin halitta amma ita kura halaka ce a takaici yadda ake haroto zomo da wannan a ci ita ma haroto ake ci kura kalmar yawa mu ana mai tsoron kura kura a wajen mutanen da yake gwada ba ana bace ba ta ba abinci ci gwada ana ta ci kuma ta ta taurata ba taurata irin tauran su zaki tauran su zila sai yi taurata sai da banna shi mun muke ta azibu muke ta kura sai mutan kuma sai shi kuma sai kirke ci ya yi kura banna ba ga mace kura kura wajen farauta da ban abu ya waranto kura ta ma abinci ci kenan an kace warata ba kuna harauta ta bayan ga mutum ya ce kwarai annabi ce kwarai ba wata ruwa ta sami da kaji annabi yana ce kwarai naji annabi yana tabbas kenan wannan ruwaya ta kura ita ma farautar da ake a cikin mazala wani اتراه احمد بن عرفه وصححه البخاري وابن حبان امام البخاري ما يكنت الروايه حتى ما يكنت الروايه كان يا ثبت annabi sallallahu alaihi wasallam wasu masu ce haramun ce haka gurin dan da suna da ko zinabi to dan maka kama zinabi ne annabi ya ware ta ya halitta ta kina ba wani jayayya akan lamarin kura kurin in aka farauto ba matsala a ci sai wa ibn umar radiyallahu anhu annahu su'ila an qunfus abdullah ibn umar an mai tambaya a kan beguwa beguwarsa ko bishiya tun da gurub ɗaya ne ya tafi ko karama beguwa da bishiya ta gurub ɗaya ne sai shi dai sai ce ya kawo na ayi kulla a ce suna umarin haramin kawo ta a wani abu da aka jiro makaranta da su ya ce kenan shi bai magana ba ga abin da ya ji dai to faƙa da shi ya mahimmanci yawan dattijo a wajen ibn umar iyana سيكي تيمشي الشيء والنتيجة سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها خبيثة من الخبائث فقال ابن عمر إن كان صلى الله عليه وسلم قال هذا هو كما قال yace tsohon ya ce na ji abu huraira yana cewa an ambaci a gaba na sarkar an ambaci magana ta beguwa ko yamci bishiyar sai ce ai kazam ta ce daga cikin kazamai wani malamin khaba'is tana cikin khabisa tun daga Allah hanta sai bin mace to na annabi ya wani haka ne kamar da wani to matsalar wannan ruwa ba ta da inganci to ruwa ba ta inganta ba me wannan yawan a ƙarshen masala inda ya tabbata annabi ya wani kenan kuma kenan ba wani kanta amma abin da ke nema ya wani a ciki tana da wata siffar da aka wani shi ne gina an kadi ba akwai babu gina baka iya sa ta cikin layin haram amma wannan nasu bai tabbata ba idan maka hujja ce idan da wanda ba wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an an jalala an jalala al jalala dan al jalala tun jalala sun Allah ne al jalala aljallala ya ce wa albani annabi ya hana cin jallala kuma ya hana a sha nonanta me jallala duka dabba da take cin najasa irin an ce kawai san su angulu ganin suna cin musu duk dabba aka kurin musu ne abincinta ko cin kashi shi ne abincin wannan dabba sannan aka ce duk dabba da ko kaza ce ko menene ne in dai a tana cin najasa annabi yana ci kuma ba a shan nonanta in dabba ce mai nono najasa ce abincin to ba a cin ta ba a shan nonanta wannan duk dabba ko a kasu ne ko a bani duka kurin dai mai cin gashi ne me yawa kana suke magabata ai kenan ba a haramta dabba ba da tsari zarabo ne ko dabba ce ko wani abu iya cin ai ba shi ne haramu ba me yasa zama haramu dalilin cin dabba to me sabai suke yi suka mai mana wani zai in ka rago ne ko kaza ce in kashi take ci sai wa sai ke bace ta kwana uku dan sai kwana uku ba ta ci yanka kenan ka ke musu kenan an kana ga dabba tana cin kashi ka dauko ta to he ka ware ta kaga ba ta abinci mai lafiya wanda ba ta ba in sai kwana uku tana ci shikenan ta halatta kenan nama ya canza haramcin dama dalilin kashin ne wannan duk dabba da ka samu ko kana shakka tana cin kashi kuran haka za ka mata ba su zamto haramu ba ta zan haramta ta don cin kashin take to sai a raba ta da kashin da najasar sai a ba ta abinci lafiya an sai kwana uku kuran ka cika haka magana ke sai wa an abi qatada رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه كما ما من في يوتي حديثيا شيء أنا من هذا كان رواية حديثي ندوبو من كرامتا cikin karatun na baya akan aikin haji akan halittin wanda ya warauto warauta ba dan kai ba kana ci to wannan kuka tada ayayin warauta ya warauto jakidai malwashi amma ganin ba da annabi ya warauto ba annabi ya tambaya akwai a wajen suka ce eh yace ku bani nima annabi sallama annabi ya ci wannan kinan mai so ga maka nan kurin annabi ya ci naman jakin daji shi ne kurin magana kenan jaki ne amma halaka kuma zala ya ci shi shi ne kurin kuma magana kuma na ruwaya bukhari ya kawo muslim ya kawo وعن عثمان بنت أبي بكر رضي الله عنها رضي الله عنهما قالت نهرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه أي أسماء يا أبو الصديق الأولى عائشة رضي الله عنها تشي من ينك دوكي النبي هنا راي النبي هنا راي وترى النبي تقول نحن بالمدينة تشي من ينك دوكي من قال صلى الله عليه وسلم هنا راي كما فأكلناه مكة شو النبوكي إن كان كاتي أداء فرصة شبهة خيبر ai yunwa aka yi haiba yunwa ce hali a yunwa to in wajen min sa ya turi na jakar to za a ajiye haiba sai kuma gashi annabi yana a madina an yanka dokin hanci kaga maganar yunwa da ruwa ba ta so ba kurin lakan da gangare وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وكل الدب وكل الدب على ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ko mutafaqun alayhi na abin da yake so ka maka eh annan Rabi ibn Abbas yace an ci damu a falakin a gaban manzon Allah a gurin da me ma'ida aka abinci iri a gaban manzon manzon Allah yana zamne abincin da aka musu yake gaban su aka ci damu suka ce ya sunan kai ba za ka ci yace a ni ba abincin garin bane ba ina kiyamar shi bada ba da mutum zama ne kenan me yana kama kana iya abu halaka maka maka maka yana kana ya mashi kuma maka sai ana wafu bai bai shi kana abincin na kana shirye da da da san shi kenan nan bare ba dan kace baka cin doki mu sabu cin shi ba ko kana ga shi ba lai bane ba dan kace baka ci amma kan maka kace haramu kaka ci haramu ko baka ci ba shi ma nan zan ce a ba haramu ne ba amma suka ci karon karon a gaban shi aka ci dama a gaban shi kuma bai hana ba ta ga kenan damo halaka ne kuma magana kenan halaka ne damo babu wani shuba ka halatta damo an ga gane ka ci kwarar sai a kodar ruwa ya ce buhari ya kata musulmi ya kawo sai wa an abdurrahman bin usman al-qurashi radiyallahu anhu anna tabiban sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam أن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها أخرجه أحمد وساه الحاكم وأخرجه أبو داود النسائي abin da ke wani ruwa ingantatta wani kasan ɗabi'u ta muke likita ko boka kuma a hausa hausa ce maka boka kalma ce mai doka asalin boka a kalmar hausa wanda yake ba da magani to ganin hausa asali ba addini ba da ba musulunci su suke duka maganin da ake na shirka da wani aljihun duka su suke ya ce boka ma tabi ba boka ba ne mu gaskiya ko a ce misali da ake cewa boka na da ake cewa kahin ko arraf shi ne boka da musamman boka a larabci kahin shi ne boka mai bada labarin gaibu mai yin kasa mai yin wuri shi ne kahin bambancin kayan da arraf shi arraf iya baku labarin wa maka saka wa maka magani ya zo ce muku ayi wani wani ma magani shi ban labarin abin da ya wuce baya shi ne arraf bai ba a wani abu da aka yi baya shi kuma kayan bai labarin abin da aka yi za a gaba za a yi ruwa za a yi kaza za ka yi ruwa za ka yi kaza za a yi bala'i kaza za ka labarin abin da ya zo gaba shi ne kayan sai da masu kai ta takahunat marin wanzan su zauna su zauna ana ba da kaza za ana ba da bizoyin gaba kaza kaza ta kaunar kullum hasashe ne za a yi kaza za a yi kaza sai an sa ka bahaushe yawa boka hausa yawa suna mai yawa wani sunan boka a bahaushe boka wannan alkayi kashi dan ruwa haka ita ke dan ruwa ce dan saka dan aro ne dan aro ne aro ce a yanka tare za ki tafi da ramu da baka baka kenan da mu na aro ne neman ka tare ne yace za a yi kaza a za shi kenan a ce ka ya dace da abin da wuri dan aruwa dan aruwa shine Hausa aro yake kenan to wannan abinda wannan likitan ko bokan ya tana da drama akan disdal iya magani da kwaɗi za a yi magani da kudu kwaɗo annabi ya ce a'a ba da dama ka kashe ta kaga magani da kana kenan inda an yi magani akai da ba ya kai ba annabi hana kenan ko nan magani annabi hana kai kwado kwado ba ta bashi wannan shine kuma ruwa ce inganta ta kan haka sai kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته